والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلال العرباء شدة غوث المحرم شكرة الأولى لدريب إلى أربعين بقي bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyar da ashirin da hudu um, shafi kai idan ba ta ɗari biyar da ashirin da hudu da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in daidai za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da ɗaya a wannan masallaci mai albarka na hudai fata bin yaman mafi yallahu ta'ala an kuma a kungila gandun albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana muna cikin littafin addu'ulu wal mardan fi matafaqa alaihi shaytan inda yi muke cikin kitabu fada'il sahaba yau za mu daji babi na sha hudu babu fada'il fadimata radiyallahu anha babi ne da zai magana akan babul fadimatu bintin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato zai bayani akan na na fadima yar annabi tsira da aminci Allah ta tabbata gare shi shi za a masu iya magana suke cewa duk wanda za a ce wa yar baba to ba ta gaban ba yar gida annabi ba ƴaƴan annabi su ne ƴaƴan baba duk wata yar baba in dai ba yar gida annabi ba ce to rabi da rabi ne to fadi mata bintin nabi sallallahu alaihi wa sallam fadi ba yar gida annabi kira da aminci Allah ta tabbata a gare shi الحديث على حديث ألف وخمسمائة وواحد وتسعون حديث لما تبيه دا لتريد يوم التسعين دا عن المسور بن مخرمة أن قربون المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب شكما لقى ابن شهاب يتعنى علي بن حسين لليس إلا علي بن حسين وكلام علي زين العابدين يوما حدثه يا زن تدجي يا باجي لابارن سوى أنه حين قدموا المدينة أفهمت زن تنسوسي yace lokacin da suka zo Madina min indi Yazid bin Muawiya lokacin da suka baro gurin Yazid dan Muawiya a wato suka baro Maktala Husayn bin Ali gurin da aka kashe ta yin na Hussein da dan Ali bayan wato abin da zai faru ya faru fi rahmatullahi alaihi wato jin kan Allah madaukakin sarki ya tabbata da sayyidina al-Husayn bin Ali laqiyahu al-Miswar bin Makhrama Miswar ibn Makhrama ya hadu da Ali bin al-Abidi zikan sayyidina Ali فقال له سيدي هل لك إلي من حاجة kana da wata bukata gare ni hallaka ilayya min hajatin ta'muruni biha kana da wata bukata gare ni da zaka umarce ni da ita fa qultu lahu bi nabi rishila yana da babu fa qala lahu sayyidi hal anta mur'iyya sayfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ayi tambayar miswar bin makrama yake tambayar aliyu زين العابدين كيف هل أنت معين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم shin za ka ba mu wannan takobin da annabi jira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wadda take hannunka fa inni akabu an yagli baka alqawmu alai yace ina jin tsoron kar mutane su rinjaye ka akan ka su bashi duk da ya san me yake faruwa a lokacin kar a zo a yi ba rinjaye a kwace wai mullahi na rantsi da Allah ko wa aimul lahi ko waimul lahi laina alaita ni in ka bani la yukhlasu ilaihim abadan wannan takobin idan ka bani ba zai taba zuwa hannunsu ba har abada in dai ka bani hatta ta buluga nafsi in ka ga je ko tublaga nafsi sai dai idan an daure da in dai ka ga je an to kace da akai amma in dai da raina ba wanda ya sai gaba inna ali bin abi talib khadaba ibnata abi jahl kun ga ya gama da zancen kulso sai ce hakika sai na ali da abi talib khadaba ibnata abi jahl ya nemi yar gidan abu jahil wannan gida Abu Jahil din ana ta kawo sunaye malaman da suke shari wajen suna uku suka kawo akan sunan da wasu suka ce sunan ta Juwairiya wasu malamai suka ce sunan ta Jamila wasu malamai suka ce sunan ta Aura malaman tarihi wayannan sunaye uku su suke yawo Juwairiya Jamila ko Al-Aura Aura ta gama kauni yake mai ido daya to wayannan sunayen uku shine ake faɗa nata to sai ake ba da labarin sai da Ali yana son ta da aure an ji labari ka san mata yanzu nan za ka ga labari ya je musu to an samu labarin cewa sai da Ali yana neman yar Abu Jahil da aure ala fadi mata alaiha salam kuma ga na rafa da wata ce matar da zai kawo masa ita zai kawo ta a matsayin ne kiyya abokiyar zama fatamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu an-nas fi dhalik yace ni da kulli na naji annabi ya fito ne mutane hudu ba akan wannan qadiya cewa sirgin da yana neman yar wato makiyinsa zai hada su kuma yadda tana karkashinsa tumeti tete wato alamin barihi hada akan wannan mumbarin na da nuna mumbarin ka a Madina wa ana yawma idin muhtalim yace a lokacin dan ka gane ya rike dai lokacin ma na fara mafarki na balaga na kara ce ai kai yaro ne lokacin dai na balaga da hankali na fakala me annabi ya faɗa a hudu ba yake inna Fadima ta binti ku saurara ku Fadima da gari mu take wa ana akafu an tiftara fi diniha annabi yace ina jin tsoron kada a jarrabe ta a cikinta kai dai ka san abubuwan da yake faruwa tsakanin mata idan ba ita kadai ba ce su biyu ko sama da haka haka kawai ke kan zai taraya musu abubuwa su ta yi to annabi alaihi salatu wasallam ya ce ina jin tsoron kada a jarrabu Fatima akan addinin ta dalilin zuwan wata thumma zakara khayran lahu min bani abdi shams ku gane wani dalili sannan sai annabi bayan ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi ya ya ambaci ɗaya daga cikin sarkansa wanda yake da kabilar Banu Abdi Shams shine wa Abul As ibn Rabi'a mujin Zainab na san ba za ku manta labarinsa ba abulhaf ibn rabi'a mun yi labarinsa musamman a wurare gaba daban-daban me ya faru da shi malama ba abulhaf ibn rabi'a mijin zainab mahaifin yana aliyu da umama ko ƴaƴan da suka haifa ke nan dama da da nana zainabu ita umama ta girma amma ji aliyu bai fi shekara goma sha hudu ba sha biyar sai mutu ita ko sai da ta kai zamanin mu'awiya shi kuma aliyu zamanin annabi ma ya bar duniya dan gidan zainab me za ku iya tunawa a kansa yakin bada abin da nake so a duniya cewa suna tare lokacin da annabi ya yi hijira ya koma madina tunda mijinta ba musulmi ba ne shi bai yi hijira ba kuma ya biyo tawagar da za a yaƙi annabi to Allah wanda wajen zargi ya sa mai sa'a ya fada cikin burtunonin yaƙi to shi ne ni kana na zainab kowa yana turawa da kuɗin fansa abinda za a fanshi kan uwansa ita ba ta da komai sai ta da zarkar da na Khadija ta ba ta lokacin da za ta tare sai ta aika da ita tana aikowa ne ita annabi yana ganin wannan sarkar sai nan da nan hankalin da ya daga sai ya kirawo ku duba ku ga yadda ake shugabanci waɗanda suke kula da wannan fursunonin yakin sai ce za ku iya yin alfarma ku kyare baiwa Allah nan ku sakan mata mijinta ko ma haɗa mata da sarkar ya tafi ko kuwa za ku riƙe in ma ko riƙe yana cikin bai mimma a ba Allahu alaikum sai suka ce ba kuma ya rasu da Allah aka ba shi sarkar sa sai ya ce jozo ni alkawari da kai abin da nake so da kai idan ka je maka ka je ka sako min ƴata ka sako min ƴata ta dawo tunda dai kai ba musulmi ba abin da zai burge ka da ya je da ya je ya koma maka kuma sai ya ce to tafi gidan sai kika alƙawarin wanda za ku ji hadisin annabi ya na tuno wannan abin da ya sa annabi yake tuno shi cewa yana tuno wannan sirkin nasa yana tuna irin halittin da ya ba duk da cewa annabi ne ya fara ba amma ne mutum ya samu dama ya gudu matarsa suna zaune lafiya lau kawai sai ta gida ya san cewa kuma idan ta dawo an rabu kenan duk da kai ba musulmi ba ne saboda haka ya zago ta da tau ta zo ta zauna a haka har sai da an sallame shi yanzu ko bai musulunta ba har sai da aka zo wata rana zai dubi da harisa suka tafi annabi ya tura su a matsayin sariya suka tafi sham sun dawo daga yaƙi kawai suka yi katimar da jiki kuma abin da yake yi abul as shine dukiyar mutane yake karba kamar yadda na nagari da take ya je musu kasuwanci ya ka karɓi dukiyoyin mutane da yawa a hannu saboda haka zai dubi na harisa yana kwaman da yake da Allah ya haɗa mun ba da kai ba duka ce sa shi Allah ya taimake shi ya samu za a yi shi amma ba duk dukiyoyin suka faɗi to a nan kun ga zai dubi a abul as bai samu ta zama ba domin duk mutanen da suke maka ba za su yarda da shi ya biya su kuɗin ya karɓar musu dukiya to sai ya rasa yadda zai hankalin sai ya tashi to shi ne ya lallaba ya biyo dare ya shiga kultu ya kulle fuskarsa kawai cikin dare sai afta kawai sai zainab ce ganin sa dai a gaban ta yace kin ji kin ga abin da nake na shiga yanayi mara daɗi domin kowa ba zai da wajen na biya shi dukiyarsa to ita kuma ka san ba ta bar mata da miji ba sai ta tashi sai ta ta ga annabi alaihi salatu wasallam tace na ba ki kariya ya ki gari gata ko amma hali ma ya kai wani kada ajar na man ajar ya umma hali saboda haka ita ma ta ba da kariya tace yana da kariya kuma a musulunci idan ka ba wani kariya ba abin da za a yi ba ana fara ana fara musulunci ne ma kirista ya fado gidanka in ka ce to na ba shi kariya ba wani ba bai taɓa shi amma da yake faɗan kabilanci da jahilci kai ba zai su kona ba gida wallahi bare kuwa to saboda haka annabi ya fito masallaci yi wa mutane bayani yace ga halin da ake kiyaya suka tattaro dukiya gaba ɗaya suka bayar da aka ba shi ya koma yana zuwa ya ba kowa dukiyarsa yace kowa na bashi abin da suka ce ka kowa ba bashi suka ce kai mutum ne zawa mai rikon amana ne alkawari ne ko mace ce to ina ji da muku cewa da ke yau musulun da zan shi ne ya dawo yin musulun da shi ne ake magana a kan cewa da ya dawo bai za ba a ƙara ɗaura aure ba kawai da ya zo matar sa aka wake rike a banza shikenan suka dora wannan shine Abul As ibn Rabi'a to shi ka annabi baya bantawa shi wannan suka alƙawari ne in ana magana akan suka alƙawari to ana ba da misalin sa to kun ji abin da annabi ya to shine zakara tiran lahu min bani abdi sham sai annabi ya tuno wani da yake daga kabilar banu abdi sham ta ga yana da alaka da wawa da annabi alaihi salatu wasalam daidai abdi sham yawa ba'athna alayhi fi muzaharati annabi ya yaba ba dan gane da surkun takarda haka ake so in kana da surkai surka yabawa za ka ga an tashi magana sai ai wani ba wani ba da ka fi kai mutai a cikin surkan gidan kar ka zama da an faɗe ka za a ce kawai ne hakuri ake da kai kar ka zo ba eh akwai surkan da kawai hakuri ake da saboda an riga sai dai ka gana kawai ya zami an zama ɗaya amma sai ka ji ki zirgin ma ya ce ai ba shi da mutum kar ka zo ba ka zama zirgin da nauyin ka ba ake to shi ta ai ku ga ɗaya daga cikin su kuma musulkan manyan kana zan ka samu wannan to kai ma ka nemi zirgin da za a yi haka dan duk zirgin da ya zo yake gadara yana jin cewa yana da kuɗi duk abin da ya faɗa za a yi to ba zai girmama ku ba wallahi ba zai girma ba dan gani zai yar ma sai yayi kana fi fi haddasa kun ji abin da annabi yace yace ya yi zantar yi mun zanti ciwa abul as fata da kai kuma yayi mun gaskiya a zantar ya hayya wa wa'adani yayi mun alƙawari fa wa kuma ya cika mun alƙawari ka yi kokari ka samu kyakkyawan yabo a gurin sulkanka yadda ka ɗauko aure ma sai dai ka ga ana rigima kai ka bar rigima ba kai da gidansu ake buga da ita ka ga ana in ba ki yadda ba za mu tsire miki wallahi a gidansu domin an yadda kai mutumin kirki walai kuwa wa inni lasu harimu halalan kun ji abin da Allah ya ce yace ni ba da haramta halal domin ƙara aure halal ba da haramta halal wala uhillu haraman sannan kuma ba da halatta haram walakin sai dai ku sani wallahi la rantsi da Allah annabi ya rantsi yace la tajmi'u binti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa bintu aduwillahi abadan yace na rantsi da Allah har abada yar masoyin Allah da yar makiyin Allah ba za ta hada tabarma ɗaya ba yar masoyin Allah da yar makiyin Allah yake ba ta ba haduwa da barma ne ba kun ga abin da annabi ya hana kawai wannan shine a hada wa wato ita Jamila ko Juwaidiya ko Aurawu da na na bada domin ita matsala za ta faru in wajen matsala ta faru in ba kuma ta ba a yakin bada ita baban Juwaidiya ko Jamila aka yi aka kaje shi Abu Jahil ana aka kai shi kuma idan aka zo zama ita wannan in zama ya zama ta san cewa baban ta ne yasa aka kaje kuna fahimta wata rana da iya sakin zance kuma taba na na faɗi ma taba annabi taba annabi kuma kafirci ne idan ladina yuzuna Allah wa rasulahu ko la'anahum Allah fi dunya wal akhirah ka'ida kenan da ba Allah cutar da annabi alaihi salatu wasalam kiwa ne da Allah take tabbatuwa din ran da zo kawai ana bugawa ta ga yana da Fatima magana magana ai za ku san yadda jijiyoyi suke faɗa ne ko a zo a rika yin da zance kawai ana yadda shi ai gwara ni ba masu kaza ba ne me kake nufi kenan mafhumul mukhalafa to shi za a kai wato ɗaya daga cikin hikimomin ke annabi ce ka za a tabu bai hana bai haramta halal ba shi dai kawai wannan ɗin ce bai yadda ba amma dai na yana da damar ya auro wata amma ba da ya abuja ne banda yan abu jahil ya ko yan wa zai aura ya je ya auro amma banda ya yi irin wanda zai je irin shi za a samu matsala shi ma zai yi hali da ya ji wannan da ya zo gaba ɗaya ma sai auren ya fita a ransa kuma a lokacin bakar kuma ta ita wannan dabilan musulma ce musulma ce a wannan lokacin musulma ce eh tushen ta aka kalla kai ma ka ga wani lokacin za a zo mutum ne zo ya ɗauko aure za ka ga wani sirkan sun ce duk ba za mu hada ka aure ba amma dai ya kamata ka kada duba a duba shi ne malamai ke cewa wannan abin yanzu ya shafi kowa duk wanda za a auri yasta kawai jira zargin zai ce in ba in dai kishi za ka yi masa sabo mun abada suka ce ku zuciya ke da annabi shi kadai kai ma ka da ikon ka hana a karawa yanka domin ka haram da halal kenan sai dai idan wani abu ya fito na illa to ayi bayani wani abu da zai iya faruwa na illa ayi bayani amma malamai wasu malamai sun ce kususiyar ya shafi annabi ne kawai Ni za mu koya ga jin hadisi na farko fadilatu Fatima radiyallahu anha falalan na da Fatima Allah ya kara mata yadda wa shiddatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam laha da yadda annabi yake tsananin sanda na biyu da halimu aniyati adiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam cutar da halar haramta ko haramta cutar da annabi alaihi salatu wasalam na uku ikramu man yantasibu ila alkhair aw sharafi aw ziyara girmama duk wanda aka danganta shi da alheri ko wata martaba ko addini in dai mutum yana da wayannan ɗayan uku to a girmama shi na hudu i'tinaru sahaba bi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke kulawa da duk abin da yake na annabi kaga wannan da yazo magana ta kofi yayi duk abin da yake ba annabi ba ta wasa ne hadisi na gaba الحديث عن وخمسمائة واثنان وتسعون حديث من لما تدود إليه جلد تسعين عن المسور بن مخرمة قال مسور بن مخرمة يقول إن عليا خطب بنت أبي جهل sai na Ali ya nemi ‘yar Abu Jahil, ita ce Juwairiya ko Jamila ko kuma Aura'u. Fadiman na ita ce dai kaga wannan satin kusan Fadima muke ta bayani. Ranar Juma'a ranar Asabar ai mun yi maganar ta. Mun yi maganar da dalilin da ya sa ake ce mata Batula. Batul Fadimatul Batul sai ba wuce ce Batula. rana bayan mun zama yasa ki je mata hudula ko saboda rajin aure amma da na faɗi ba fa mun yi bayani saboda kasancewa ba ta da gari ne kowace daga cikin ayan annabi alaihi salatu wassalam tana cikin littafin annabi domin shi ya binne amma ban da nana faɗi ba ita na na faɗi ba ita ce ta Allah ya ba ta dan a kullun rashin mahaifi to shi za ki ce mata wasula dan qita'iha an al-qalil wannan shine dalili to fatani tu bidai ko fatani abi zalika fadima na na fadima sai ta ji labarin haka ta ji labari kaka yi mamaki yanzu ko ba ka ko wata bindiga ma waya wata samu labarin da yake faruwa suna da channel mata a junan farai kuwa kana fara satin za ta ji labari kaga ba waya amma na na faɗi ba ta ji labari cewa sai na alera neman juwairiya ko jamila ba ta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi gurin annabi فقالت لك يا رسول الله يصوم قومك انك لا تكذب في جبلاتك mutanenka sahabbai suna riya cewa suna cewa domin azamu mun ce a tafsirin wani wato zaman da na kafaru Allah yi ba'atu da muka zo muka ce zama yana da kala yawwa tana zuwa da wannan ma'ana zama ai kala la'amal ladina kafaru ai qalan ladina kafaru yawa Allah ya ru'a to saboda haka idan aka ce wani ya mu ai ya kudu kenan ya mu kaza wa kaza a larabci to yana cewa kenan to yana cewa wato mutane suna cewa annaka la tadbabu li walatika kai ya rasulullah ba ka fuki ko me za wa yayanka ba ka sa bai wa hada aliyu nakiwun binta abi jahl to ga sai da alimin zai auro yar abu jahl inda an ce duk abin da za wa yayanka ba ka sa ba ka magana to ga sai da ali zai aure yar abu jahl ko ka saboda kishi ya je mata bata ba ce miji na ba ta ali kai hakuri in zaka tsara aure komai zaka ji yawa komai kai hakuri kawai ka rufe kanka ta ta duka duk inda ta samu ta daka eh kai dai ayi auren kawai kike bare kuwa wannan shi ne ka ji wani karan bana ko da ɗayan ba babu ya Allah ya baki ikon ƙara ko ta farko ba bai ba to sai laraba ne ma ta faɗi wannan ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya miƙe annabi lazim wannan ya miƙe yake ba ta miƙe hina ta shahada kawai sai na ji wani lokacin da ya kudu ba hada ta shahada shine inna alhamdulillah nahmaduhu ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu da ana faɗa ko ka ce inna alhamdulillah ko ka ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya kuje yana cewa amma ba'ad bayan haka bayan yabo ga Allah da salati ga annabi kenan yace to an ka hatu abul asili na rabi'a dan Allah kai kokari ka zama irin abul asili a cikin sarkan ku duba yadda annabi yake ta maimaita kalmar bawan Allah nan yace na aurawa shi kansa sai da alwan nan ai zai ji wato kalmar ta yi ba ka je gaban sirkin ka sai ka dara fada wani tare aka daura auren ku kai da shi da aka ba ku yaya amma idan ka zo ana magana sai a ce wane ne kaza ko da fara magana a ce wane kaza ya zaka ji ai wane ba na samun wannan matsalar da shi aiwa da Allah zai masa albarka kullum irin wannan kalmomin ya zaka ji to saboda haka akadu abul asu bin rabi yake na aura wa abul asu dan rabi ba dabbe ya yi min zance wato magana da ya zo ya faɗa min zancen da ya yi wa sadaka kuma ya gaya gaskiya a zancen wa inna fatima ta faz'atun min niyyati wa rizqiha fatima tsoka ce a cikina tsoka ce a cikina wa inni akrahu an yasu'a ina ki duk abin da zai muna da bata annabi baya yace wallahi zan ya kare annabi rantsuwa kuma yace na rantse da Allah ko bai rantse ba gaskiya yake ba ko to kuma ya rantse da tauhidi لا تتبع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله da ƴar manzon Allah da ƴar maƙiyin Allah ba za su haɗa zauna a tsabar maɗe ba. Wani ake so a nuna su yi na al'ada. Idan har zai yi kyauta ko mutawa, duk da ba annabi ya rantsa ba za su haɗu ba. In ya ta kawo wancan cuta wata ta wuce. Shi ne kawai. inda rajulin wahidi yace a gurin mutum da ka ga nan sai gani na kira ana nufin ba wai kai ba duk wanda zai irin wannan dabi'a annabi ba zai yarda da shi ba misali inda tambayar da zamu inda Abul As ibn Rabi'a ne shi ma ya zo suna tare bayan ya musulunta da Zainab sai ya zo zai aure yar Abuja annabi zai yarda domin ga komulan ya ce ba za ta haɗa inuwa ɗaya ba ƴar annabi abin da yake kenan ita ma kuma zainab ƴar ta ce inda ga yi na Usman ibn Affan in dawo gurin wanda aka ba su shi ma ya zo ga Ruqayya yace bari a wurin ƴar Abu Jahl annabi zai da wata raka aliyu lil khidwa daga yadda ina ali sai dai zuwa zance kawai aka ce ya dauke wuta gaba ɗaya lambar ma an goge lambar dalilin sallah an fata aka ce sai na alibi ai ba wani miskul ya wajire layi gaba daya ina miskul zai shigo daga nan sai na alibi ƙara magana aure wasu da sabon duniya a nan kuma an karkara da tarihi mun biya da ku a hikimatu min tarihi za ku ga ya auri mata da yawa har sun aifi yaya ba daga nan ya ci gaba ya yi auren kuma wasu da yawa ba ba kuma ɗaya da suka tsaya ba ya har haɗa su amma da na faɗi ma daga nan sai haƙura ma da magana gaba ɗaya wayannan abubuwan bai su ne abubuwan da ya kamata mu rika koya wani abu da nake da kallo kwanan nan a a social media sai nake wato wasa wasa ne dukkan nan mu ƴan mata gaba ɗaya actress ne a gefe gefe ba za ka gane ta iya bin ba zai bikin da ya zai ko ba ka bane duk an doki ne ya zan ba ta iya da mila mai gudu bane duk kan ran ba duk kan su bikiya sai biki ya ta so sai ka gani sai a samu wani dan alere ya zo yana mata haka yana miƙa mata hannu wai waka yake ita ma ta ne mata haka duk bikiya sai dai kana kuma kuma an ce wai Allah wai an ce da kuturu Allah ya rance ka yace na nawa kuma shi yana ganin tun da zama kuturu da ba Allah ne shi ne ba yace na nawa kuma ka gani Allah ya tsare to kaga daga ne hakura amma daga baya yayi aure sosai الحديث عن وقمت مئة وانا ما يفضل من الحديث إلا لو أنت بيجي تابعي من السماء حديث نبي وقمت مئة وثلاثة وتسعون حديث نبي بودي دليل من التسعين أنا عائشة رضي الله عنها أكبر لك أنا عائشة وفاطمة رضي الله عنهما ألا يكارى مسيدا أنا عائشة أنا عائشة تتي أم المؤمنين والمؤمنين قالت تتي إنا كنا أزواج النبي sallallahu alaihi wa sallam mu mun kasance matan annabi alaihi salatu wa sallam a inda hu jami'an muna gaban sa gaba ɗayan mu kusan ba abin da namiji yake so idan yana da mace biyu ko sama da haka ya ga an zaura gaba ɗaya kawai yana kan kujera yana mulki to annabi na zaune dukkan su su tara nan duka domin tara ne a lokacin aisha ta haɗa tara ne banda guda biyu ko wannan sun bar duniya da nana Khadija da Zainab bintu Khuzaima yawa saboda haka dukkan su suna zo lam tughadar kulli minna wahida ba wanda ta rabuwa a ce wata tana wanke wanke wata tana daki ba dukkan su suna gudu daya sun tara annabi da zo ne ba wani abu ne mai daɗi a musamman idan kansa a haɗe ba fitina ba akbala fa'ima radiyallahu anha tamshi ko alaiha salam sai ga na fa'ima ta zo gidan ta to da tafiya ta zo gidan mahaifinta tamshi tana tafiya la wallahi yace la na raja tace a a wallahi na rantsi da Allah mata ba miki yace wa min miki yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata ba abin da ya kuya da tafiyar ta da irin ta annabi alaihi salatu kobo da kobo da ta to kai ka dauka annabi ne to ai da ba ya ce bada atul minni ai ina atul minni wani yanki ne daga gare ni tafiya komai irin da annabi ne falamma raha annabi da ganin ta rahaba sai mata marhaba su yadda suke larabawa mutum zai tashi rungumo wanda ya wani kamin jinsa saboda haka yi mata marhaba kani yace marhaban bibnati sannu da zuwan ki ya ta shi ne abin da ake gaya wa ake gaya wa mata iyaye ai duk lokacin da za ki zo gidanku ki ga babanku na mata rai to karki kuma zuwa ai kamata a lokacin da yake shigo gida mahaifin ke ganke murna kuna lafiya kowa ne lafiya ko ya tambayi wannan wata kila bayan yana zuwa ce zo ki zauna da wani labari ne irin wannan abu yana da muhimmanci a tattauna ta rika jin kamar a gida take farai kuwa ba wai a zo a yi ta musulai ba ina dan ta ya ba ta wata kila ba a son zo ana buƙatar lalle idan ta zo gida a yi maraba da ita kuma a ji me yake tafa da ita a yi hira da ita ta rika jin kamar tana gida sannan ta tafi tafiya kuma a raka ta wataƙila dan da hali ba a bata kuɗin mota shi kenan wurin wanda yana da daɗi gaskiya sosai kuma yana da tuge ga tuge nan muna gani yana da asali amma za ka ga tsoron zuwa ma gidan su suke saboda matsaloli to ba a san irin wannan gaskiya annabi ya ce ma da Allah da zuwa kiyata sun ma adlata a an yami ne yace zo na duk ga matan a zaune kun gane karatun ai duk suna nan zai dawo da damansa yace zauna a nan shakkar rawi din ce ko kuma wato hau an shi bani ko a hagunsa sun mata raha sannan sai annabi ya dan rada mata magana a kunni ya dan gaya mata wani abu kaga duk wayancin matan za su zo su ji bai aka ce babakat bukahan shadida an dan yi mata rada kawai sai aka duk mata suka ga tana kuka kar ku manta lokacin da aka aurar da rarraba da wace kar ta nawa ne shekara ta nawa ya kala na ko sa abin da na yi wa mata aure kenan satin nan muna muna muna muna karanta adabu da wubar da aka zo gabar wata tambaya da nayi sai kawai sai na raba da jawon na ce ai ba su da ka in dai ba san wannan ai akwai abubuwan da ya shafa annabi ko gaba sai narkewa suke ai shekara fa da ba nawa shekara ta sha biyar dan da aka aure da ita gaba daya sha biyar kaga tana tana SS1 kenan ko SS2 eh to to sai ce falamma ra'a ra'a uzna da annabi ya ga damuwarta ya ga ta damu sara hasaniya sai kuma ya mata rada karo da biyu ya kuma dan gaya mata wani to a ina ba hauke ya samu cewa mai rada da wuta ko ba a bana yawwa ko san shi ba hauke yana da wasu terminology da yawa da za ka kwanan da a gida sai sai mata gida ta ce mun ta cin da ce ba ta ce mu wani ce rana asabar ta ce mu an ce ba kyau ba kyau wuyi mutum ya mai da rigar sassan ma sai na ce ba aya ba hadisi amma hikima ce ta ba wuce na ce kin san dalili na ce a na ce dalili shi ne shi ba wuce ba ya so ga an wulakanta kaya wannan kayan da kike hakura da shi akwai wanda yake ka ba yanzu idi bai da shi shi ne hikimar sa shi ne yake cewa ba kyau kuma haka ne lokacin da zaka dauka kaya kana jin ka gaji da shi ka ba wani haba ba da ai idan ya tafi kauye wani ma abin rufin ya je gidan ka zuwa da shi kai kana jin cewa ka gaji da shi in ya saka shi wani daɗi yake ji to shi ne hikimar bahaushe dan karka wulakanta kaya in dai ba bane ka kuma ne to ka ba wani shi kuma a lokacin sabo ne a gurinsa na a ai ba za a ce yanzu nan in an hana albarkar zaranci an hana ruwa misali ai wata kila wannan sun da kaga ya iya wannan tsumman wata kila shi kyanta sabuwa yake ba wata kyanta shi yana ganin a fahimtar da ya ba wa wannan ya wulakanta wani ai akwai mai wannan fahimtar cewa ya ɗau wannan tun da shi ba zai sa ba domin ai annabi ya ce in za ka bayar kada a gaba da abin da kai ma kana ya mutse fuska Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko kaga ko bai wannan fahimta yana gani idan yayi haka kamar ya wulakanta mutum wani shi kuma kawai shi ba ruwansa ina a gurinsa ai ka girmama shi yanzu shi ma za a kyauta da masa to wata kila saboda wannan kaga da a ce ke zira ce sabuwa ya je zo rika goge goge da ita wannan sai a ce albabar dari ko ya yi sabo ba ɗanka ba kawai saboda ya tsufa kawai zo ya ta goge goge da ya bai da shi raka gidansa daga nan zan ce ya ba shi a gina albabar dari to bari ku ji fa idza hiya tadhaku annabi ne mata rada karo ne biyu kawai sai aka gara dariya fa qultu la hadina fi ida ana min baina nisa'i mana ya ta ce sai ne wa da ba ce za ku wata tace sai ne wa ba da ba magana ina tsakan kanin mata mu mu tara kowace daga cikin to duk sauran sun ya da da ita duk sun haife ta su suna kallon ni ko Allah ko ita kuma na na Aisha take da karancin shekaru sai ta kasa hakuri saboda haka take ina tsakankanin mata tsakanin matan annabi ana min bayin da za'i take ka tsage rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sirri yin bayin da take annabi ya kebance ki yayi sirri da ki a tsakanin mu kina tsakanin mu annabi yayi sirri da ki ثم أنت تبكين في مكة كلا بكا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها دع النبي يمينك سينا تنبيدا عما تاركي سينا سيوا فاتوا ليس مكي عندنا نايجا تسي ميجا مكي فلا تجي أقولي با tana ganin ita ga ta amarya kuma an ware wata mata wani birri kana sai nace ma kuntu li afshi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sirra kace wallahi bazan fitar da sirrin da annabi yayi ba annabi yayi sirrin da shi kuma fada kace bazan yi ba balan ma to biya aisha ba ta manta ba da annabi ya bar duniya ku ji wani rikiwa da Allah ya rinta mata da ya bar duniya ba ba kishiyar da wace ina ga kuma kishiya ce shi za su ka tara hakuri lokacin da wato ya shiga ɗakin ya yi wanda biyu liman da harimu ma a hannun lahulan. Shi za ta kasa kuri ta da hafsa. Saboda haka lokacin da annabi ya bar duniya, kultu la sai nake da ita bata manta ba. Nake azamtu alayhi, azamtu bi ma'ana aqsamtu alayhi, na rantsi. Ai rantsuwa dai. Nake na yi rantsuwa. Ashe bata manta ba. bimari alayki min alhaqi dangane da abin da yake nawa a gare ki na haƙi kin ga rantsi ta san cewa mutum ya rantsuwa za ka kubutar da rantsuwarsa ina da haƙi a kai ki kubutar da ni daga wannan rantsuwa lamma akbarti lalle to da yanzu kamar yanzu lokaci yayi da zaki bani labari inda yanzu baya ya ba duniya kana sai tace amma al'ada ba na'am Fatima ta ce yanzu ne zai ke gaya mu duk da baya domin ba mu yi sharadi cewa ko ya bar duniya kan na faɗa ba yanzu tun da ya bar duniya zai ke faɗa don ku fitar da shi daga rantsuwa ba akhbaratni ni ta bani labari kana ta ce amma ina ta radi bil amri awwal tace lokacin da ya mun zabi a karan farko fa innahu akhbarani anna jibrila kana yu'ariduhu bil qur'an ya ba da labarin cewa sayyidina jibril yana zuwa cikin tukuri ki musaffara alqur'ani yana bujiro mata karatu alqur'ani ya karanta shi ma ya karanta in ya karanta shi ma ya karanta da zai karatun da ne wata a lezunan da ajin islamiyya kenan a tauhidi da muka zo اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ai kaga aliyu ne da hatimu tsari ya zo gurin annabi ya karanta wannan ayar da ce na shi kuma ya wazo da kuros a wuyansa yace wallahi ba haka muke ba balarabe ne ya ji abin da aka faɗa Allah ya ce sai rikin malaman da fada ba da su a matsayin alloli ba Allah ba yace wallahi ba haka bane ya zo da kuraf din sa a wuya yace ya rasulullah wannan abin da kuke faɗa ba haka bane yace ba mu rike su ba sai annabi yace ba sa halatta muku haramu ta haramta muku halal eh ce yace wannan sai Allah ya ce annabi yace to ai haka Allah yake nufi shi ne nake gaya wa yaran da ke cewa kun ga wanda zai zuwa azaba kyamara kawai in ajimi ya zo ya ce a wai a gaya mun inda annabi ya dauki ni nake to jahili ne bai fahimta ba wannan balarabe ne amma an ja aya bai gane ba sai da annabi ya mata fi ko ba haka bane yace masa ga abin da wannan bayani shi ne mata fi shi ne tafsiri balarabe ne cikakke amma an ja ayi ne ce ba haka ake nufi ba annabi yace ga abin da ake nufi ba kaza da kaza yace ana yi yace to haka ayi take nufi amma sai ga mutum ya hau ya an sa mai kyamara kawai yana cikin ne shi za ce cewa wai ta kallam ta arab in kana so ka zama mai kima ka shiru da bakinka wani yana magana sai ka ji a jewa da banza ne wallahi yana magana za ka gane ake wata wata ba ba shi da hankali amma dan da ya shiru sai ya baka sha'awa na in ka zan ba alheri za ka faɗa wani annabi ya baka sha'awa ya shiru yawa kulil khaira aw lidhi to kun gani me ya faru sai bi tace Allah jibrila kana yu'ariduhu bil qur'an kullu sanatin maratan ko da shekara yana zuwa sau daya su dauki alqur'ani wa innahu qad aradani bihi al'am marratayn amma wannan shekarar ya zo mun sauke qur'ani sau biyu wala ara al'ajala illa kan taraba yace kan taraba yace ba na ganin komai dan gani da ajali ajali na ba cewa ya kusan to abin yi na kusa barin duniya wannan ba komai yake nuna ba ce cewa na kusa barin duniya fattakillaha wasbi annabi yake faɗi ba ki ji tsoron Allah kuma ki hakuri wa inni ni'mat talafu ala laki in kana so ka gano me ma'anar salaf ko salafiya ga kana a salaf annabi yace madalla da salaf annabi shine salaf na farko in aka ce salafiya kun annabi kenan shine ma'anar ta abin da yake ko domin a salaf din na farko annabi alaihi salatu wasallam sannan sa abai wannan shine ma'anar ta in kana neman ma'anar ga ta nan ka samu yace ni'mat salafu ana madalla da salaf magabaci ki na farko yace ni ana ne kala zai tafi fa ba kai ku bukai nabi ra'ayi na na ta ce na ba da wata cewa ai ta ce shine ne wannan kukan da kika gani dole ai kuka sai na ala ce ni kullum muna ganin madina cikin haske amma annabi da barin duniya sai sai mana duhu falamma ra'a jada'i yayin da ya ga tajin hankali na irin yadda na shiga wani yanayi ya hanyar gari tsarar rage saniya sai kare yin rana karo da biyu kare yake ya faɗi ba ya ke faɗi ba halatar zaina kin ba za ki yadda ba an ta kuni ta yi da da sa'in mu'mini ki zama ke ce shugabar matan mu'mini au ta yi da su da sa'i hadi al'umma ko kuma shugabar matan wannan al'ummar ba za ki so ki zama haka ba domin aljadawa anan ana fassara shi ma da alkhawf yayin da annabi ya ga yadda ta firgita ta tsorata ta shiga wani yanayi duk ana fassara shi haka to kun ji dalili da isa kuma kamar yadda muka faɗa ita wannan na na fadimar kowa ya riga ita dama wato gwana ce ita ake cewa ummu abiha duk inda ga ya ce ummu abiha da kunyata ne shi kansa sai na aliya sunan babarsa Fatima eh ana ce mata zara'u mun faɗi dalilin ce mata basuda an gane ko amma wasu da zaka ta ji a waka suna buƙatar dalili yawa kuma ita ce karama cikin ƴaƴan Allah alaihi salatu wassalam ita ce karama na na Fatima sannan ita ce wanda wa kuma annabi ya musanta duk cikin ƴaƴansa an gane ko a shekara ta arba'in da ɗaya bayan haifa annaba annabi yana shekara arba'in da ɗaya ya haife ta kaga shi zai kara tabbatar ma da cewa annabi alaihi salatu wasalam ba bai auri da na Khadija yana shekara arba'in ba yawwa wancan magana da cewa shekara ashirin da biyar ita tafi kwari tana ashirin da biyar tana ashirin da biyar da wata tafi kwari sai daga cikin dalilai kenan wasu dalilan kuma da ake kawowa shi ne cewa da wahala yin shekara arba'in da haifi yaya bakwai ka kalli tazarar yawwa akwai da dalilai da suke kawowa da yawa a shekara ta biyu bayan hijira kuma sai na aje a wurinta an gane ko a watan muharram shekara ta biyu sadakin da ya bayar shi ne silke da yake da shi iya silke aka bayar guda ɗaya na karfe shi ma ba na gwal ba kamar yadda muka faɗa ta fi kowa kama da annabi alaihi salatu wasalam wajen magana da tafiya eh kuma duk lokacin da ta shigo annabi sai ya miƙe ya yi mata mara duk lokacin da ta shigo sannan bayan annabi ya wa duniya da wata shida ita ma ta tafi radiyallahu ta'ala anha an bulle ta ne inda aka bulle a bakiya take bakiya inda aka bulle dan tata wannan bakiya da kake gani sabai duk manyan sabai su da shi su so da haka a bakiyo in je ne gurin da take ji gidan a nan gidan akili daidai gurin gidan akili ta rasu kuma a daren talata daren talata ranar litinin da yadda nake nan ko yau sannan a wajen ramadan uku ga ramadan ta rasu shekara ta goma sha ɗaya ne zama tunda bayan wata shida shi ko annabi kaga farkon shekara ta sha ɗaya ne saboda haka haka in ka duba rabiul awwal zuwa ramadan wata da ashirin kenan ko ko ba ka bane shi annabi ya bar duniya a rabiul awwal ta shekara ta daya ita kuma ta bar duniya a ramadana wata nawa kenan wata shida Allah ya saka musu da kai wannan ita ce laraba da bakon bi kaɗan ke na bada gaskiyan tarihin laraba da kan sati mai zuwa sai mu yi ummu salama sai dama na gama da kake daga kawai ne ma yau ka zuminan hadith ne ba mu biya ba shidatu yirtiya ala adami sha'i rasulullah tsananin ka ba da kariya dangane da ya da sirrin annabi duk yadda aka faɗi sirrin annabi alaihi salatu wassalam na biyu mu'jiza zahira ga annabi alaihi salatu wassalam dangane da mu'jiza guda biyu cewa wato na na faɗi ma za ta zauna bayan sa eh kuma ita ce farkon haduwa da shi bayan ya bar duniya a cikin ƴaƴa kenan sannan kuma na je wasiya da annabi ya masa cewa ta yi hakuri eh domin duk wata rasuwa da za a je kai ba barin annabi duniya ba shi za ka ce idan ka tuno mahaifinka ya rasu to ka tuno annabi ya bar duniya sai ka ji taga da sauki eh domin wannan ta fi kowace girma kisa aka dawo daga binne ta kalli sabai ta ce hankalin ya kwanta kun zuba maka ta kun dawo kai da idan kalmar ka san cikin damuwa ka bade ta cikin damuwa ta bada Allah ya saka mu da kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa inda muka kuskure Allah ya yi mana kamar yadda muke ta lalatawa muna jika ta'aziyar mu ga babban jigo a kasar nan Alhaji Aminu Dan Dada Allah ya yafe masa ya kula da bayansa ayyukan da na alkhairi je Allah ba ku zirki ya ba shi ladarsa sannan akwai ɗaya daga cikin zigazigai shi ma da muke faɗa a unguwar kuma da wannan masallaci mai albarka shi ne injiniya marigayi a injiniya a alaji kabiru mai rako duk wanda yake a masallacin nan mu kanmu da ba a masallacin ba mun za abubuwa da yawa ne gyaran banɗaki wannan lodon da muka biya yanzu mun yi hadisi dubu ɗaya ɗari biyar da wani shi ya fara siyan littafi kofi ashirin lokacin da za a yi sai na ba wa mala awal ya rabi nake ba zan fara karatu ba sai an siya ana gaya masa ya ce to ba kudin kwafi ashirin ya ba su aka siyo na tabbatar akwai wanda da yawa dalilin wannan littafin har yanzu suna zuwa makaranta daga nan kuma aka samu wasu suka rika siya har a wato abin ya daure haka to ko karatun nan da muka yi yanzu sai ya samu yaya wallahi ko karatun nan yanzu da muka yi yana da lada domin ya yi sadaka jariya wannan shi ake kira jariya ka ce littafi ka bayar a rika a karanta wani abu a rika amfani da shi to ba zai yanke ba to muna addu'a shi ma kamar yadda aka gani an binne shi a makka shi a makka ne ba madina ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kun san ɗaya daga cikin fa'idodi wasu suna cewa na ga wani mahaukaci yana cewa wai da binne mutum a makka da Najeriya ta ce ne na ga wannan hauka ne ba ilimi a ciki dalili shine yadda sallah take idan kai sallah raka'a biyu a Madina daidai take da dubu a nan wannan masallacin to haka nan sallar gawa ita ma idan aka sallaci gawa kai a masallacin Madina daidai take da ladan wato lada dubu da wanda kai a garin idan kuma a Makka ne raka'a biyu daidai take da sallah raka'a dubu ɗaya to haka ita ma ta gawa shi za alkhairi in mutum ya je maka da madina alkhairan da yake samu kullum shawara da muke warwa kai sallah gida domin iya alkhairin kawai da ka zama sallah kana gamawa a ce salatu ala al-abwa wal adfar a ga ya ma mata tura a ce ba ba mace ɗaya ba kaɗan ne daga cikin lokuta za ka ji an ce salatu ala al-mayyiti ko ala al-mayyiti kaɗan ne amma duk sauran alal amwal za a ce matattu da yawa aka kawo za a sallace su a lokaci daya duk sallah azhar la'asar maghrib isha har asuba ko wata sallah su ko da yau sallar gawa mutum zai iya zuwa ya kwana talatin kullum a salloli biyar sai ya sallaci gawa to wannan ladar ne ba saboda haka akwai martaba sosai ko shakka babu muna roƙo Allah ya yafe mu Allah ya kula da bayan su Allah madaukakin sarki ya saka musu da kai ayyukan suna da kai Allah madaukakin sarki ya sa biyu sai kuma Alhaji Kabiru fara ai wannan yana da dada eh da shi ma ne daga cikin iyayen masallaci da yake fama da rashin lafiya to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya kadaita masa ya tsamayar masa da ciwon sa kafara dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka basu lafiya yau wata yi gaba ta karki da na faɗa nake so ƙara tunawa tunatar da mutane akwai har yanzu ko ba ku ta take musamman a karatun mu na amal da yau wa laila mata sun fara zuwa kuma ba su da littattafai na amal da yau wa laila to da littafin ya yi ki amma yanzu akwai wanda ya ga zai iya yin wani sadaka jariya za ka iya siya ko ɗaya ne ka bayar amma shi ba kanana ba ne za ce yan ɗari biyar dubu ɗaya shi amal yomi wannan yana ya kai ɗari dubu bakwai kowanne ɗaya na san ni ana sa data fiye da ta dubu bakwai misali yau wato wanda Allah ya horewa zai iya yin sadaka jariya ko da littafi ɗaya ne to za a iya yi domin akwai musamman matan sun fara zuwa amma ba su da littafi wannan shi ne muka tallata ga wanda zan koda zuwa ne mun magana na ce na zo zan sanar insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da sunan kitawa da kuma dauka Allah ka ba mu jami'a ne albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon guje mata Allah ka ƙara ka mana cikin duniya da lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kuwa ga Allah ka gada ba wasu muna roƙon Allah da sunan kitawa da kuma dauka duk wanda ke cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye musu muna roƙon Allah da sunan kitawa ƴaƴanmu da sani Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya يا رب العالمين يا رب يا ملك اللهم امنا في اوطاننا واصلح حريمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين يا الله ko ke sun kila da yawa a yanzu